من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه حق قدر ومقدار العظيم نعم آه، فصل الرسالة السابعة من الوصايا وأن وسيقة أي تمادي وسيوين وسنة تكسين وسيوي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد ويصل الكتاب إلى يد أعز الناس وأعلاهم مكانة عندي محل العلوم والأسرار وولدي وأهدي الشيخ بمجامع المراتب صاحب غرائب الأذواب والعجائب من من ألهمه الله رشده وجعل الله همه وحده إذ هم غيره آه إذ هم غيره غيره غيره على غرادة والهرامة والتعزز عند الخلق دون التعزز عند رب الأنام الحاج محمد زينب yaushe wannan takaddatawa ta isa zuwa ga mutum mafi girma mafi daraja a wajena mafi ɗaukaka mafi girman matsayi a wajena shine mana wanda ya zama bigiren ilimomi da asararai kuma ɗana alkawari na wanda yake rike da alkawarin shehu a wanda yake sunansa shehi ne sosai cikakken shehi da dukkan martabobinsa a shehu majami'il maratibi duk matsayoyi na shehunta ya tara su sahibin gara'ibil azwaqi wal ajaibi ma'aboshin zauqi wato baƙin zauqi ma'ana zauqi shikakke wal ajaibi da abubuwan ban mamaki min man alhama Allahu rushda wanda Allah ya ya tusa masa shiriya daga gare shi Allah ya shiryar da shi waja'ala Allahu hammahu wahdahu Allah ya sanya masa nufinsa Allah ne kare nufinsa iz hammun gairihi al'agradu wal hudamu yayin da wani shi shan bukatarsa ya samu wasu bukatu na duniya wal hudamu ya samu kayan duniya wa ta'azzuzu inda khalqi ya samu girma wajen mutane duna ta'azzuzu inda rabbil anami ba yana neman girma wajen Allah bane amma shi wannan shi kuma nufinsa gaba daya da duk abinda inda ya fiskanta Allah ne ya fiskanta waye shi shine Alhaji Muhammad Zainab assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yake cewa sai ya ce masa yalihi ilamu bi usuli kitabika lalle abin da yake bin wannan ina sanar maka cewa wasiƙar da ka aika mana ta isa gare ni wa bushirtu bi buri illatika allati adnanni sai ya ce kuma nayi farin ciki na ji daɗi da kasancewa ka ka warke daga ciwon naka wanda ciwon nan kai a wajenka yake ni kuma ciwon ni ne yake wahalarwa amma kai kake shutuwa amma ni nake can wahala alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wa shukru lahu godiya ta tabbata gare shi sai Allah wa fa Allah ya kona min dole maradika ta'dilun li baitillahi alazim ah na'am yace kuma wa afa ya kusanta Allah ya kuna ta'dilun li baitillahi alazim min dole maradika saboda tsawon rashin lafiya da kai kar ya zama kuma ya zama ka rasa aikin haji dama kullum da shi suke shiwa yake zuwa aikin haji kuma ma'ana kuma ga shi Allah ya kuma min ulmar radika ta'alil lubaiti lahil azim kuma har yanzu ga shi kana cikin rashin lafiya amma da hadda aka baka yi watsi da ɗakin Allah ba shine masallaci na'am faja'altu alayka wazifata hamdin wa shukrin bi an tajma al muridina wal muridati wa wa jallu qulubihim yace na sanya maka kai wazifa ta godiya da godewa Allah da samun lafiya godiya ta hamdu da ta shukru bayan tajma'a jami'al muridin wal muridati ka tara dukkan muridai maza da mata ku yi wa Allah godiya akan wannan samun lafiya da aka yi na'am na'am yace wa jallu qulubihim kuma ya zama shine mafi girma a cikin zukatansu wa ballinhum anni anni azkurullah azkurukum uzakkirukum Allah kuma ka isar wa jan uwa wa ballinhum ka isar wa jan uwa anni daga gare ni mana ina gaya maka kasar isar wa jan uwa anni uzakkiruhum Allah ina tunatar da su Allah kasu wa zai da lamarin Allah zama ko da yaushe a same su tare da abin da ya shafi Allah wal ahada kuma har yanzu ina tunatar da su alƙawari allazi bainana wanda yake tsakanin mu wato alƙawarin da yake tsakanin mu da su din fi ta'miri baitihi a cikin raya masallacin Allah shine ɗakin Allah bil wajibati da salloli na farilla fi sa'il awqata cikin dukkan lokuta wal kaunu lillahi kuma har yanzu ina tunatar da ku ka tunatar da su su kasance tare da Allah bi rafdi kulli ma siwahu su kakkabe duk abin da ba Allah ba su sa Allah a gaban su fi sa'iril harakata cikin dukkan motsin su wasakanati da dukkan shirudin su wal khalawati da mutum in shi kadai ya zauna ya zama yana tare da Allah wal jalawati idan mutum yana cikin mutane ko yana cikin halitta ko yana cikin yawo ya zama yana tare da Allah wa husnal mu'amalati ma'aka kuma ka tunatar da su cewa lalle su yi kyakkyawan mu'amala tare da kai inji ne wa ma kulli man tahataka min iyali sheki da duk wanda suke karkashin ka na iyalin mahaifinmu wato shi Muhammad Zainab dan uwan shehu ne eh dan uwansa ne na jini saboda ka shi yake kuma zaune a a can gidan Shishi Abdullahi ne kenan a lokacin akwai sauran iyalan Shishi Abdullahi tare da shi kullun ala qarri huzwatihi kowa a bashi a bashi matsayi gurgudun rabon da Allah ya bashi wa sabqiyatihi da kuma gabata da yi tunda sun riga mu shiga da riga kaga sun yi lazumi da yawa kafin mu yi wa sinnihi kowa a girmama shi gurgudun girman shekarunsa wa ilmihi a girmama kowa gurgudun iliminsa nazilun nasa manazilahum ku saukar da mutane matsayinsu wa alaikum bitahabbubi yau ce kuma ina horon ku lalle ku so junanku a samu soyayya mai ƙarfi tsakanin yaguwa wahatira nan wahatirami jami'i ashabi sheki kuma ina horon ku ku girmama dukkan sabon shehu tijani duk inda suke fa innahum wallahi mazallatu qadamin lalle sabon shehu tijani nan anan ne fa muridi yake samun ɗaukaka tare da su anan ko mutum muridi yake zamewa duk wanda kaga ya faɗi ba daga shehu kowa ya san shehu tijani kai abu ɗaya ne kuma shehu ibrahim ma mutum ɗaya ne amma tsakanin ƴan uwa ana ake samun matsala har wani ya samu salbu Allah ya kiyaye yace fa innahu la mazalla fi qadamin kuma waqa fi qawadirihim bi ghairi ma yurli sheka fala rubbama yu'addaba min zalika duk wanda ya shiga cikin ƴan uwa yake ta taba su abinda ba zai yarda da Shehu Tijani ba amma kuma yake yi a cikin almajiran Shehu Tijani to wannan mutum fa ya sani lalle za a ladabtar da shi akan wannan kuma ladabin daga Shehu Tijani ne wa firru min jami'il mukhalafati kuma ku gudu daga dukkan sabawa shari'ar Allah ko sabawa umarnin Allah ko sabawa aikin Shehu Tijani fi zahiri wal batini afili da kuma aboye fa inna mukhalafata awamirillahi adallu dalilin alal bu'd anillahi wal iyadu billahi domin sabawa umarce umarcen Allah shine mafi girman dalili na ne satan mutun daga Allah in Allah ya sallami mutun to zai sake ta sabawa umarnin Allah muna neman tsari daga Allah wa alaikum birruju'i ila Allah ina horon ku lalle ku koma zuwa ga Allah fi kulli lahazatin dukkan kiftawan ido ya zama kuna tare da Allah dukkan hararan ido ku zama kuna tare da Allah فإن الهموم والغموم والأحزان كلها سببها الغفلة عن الله wani bakin ciki da wani bashin rai da wani matsi na rayuwa da sauran abubuwa da bakan ciki da mutane suke tare da su dukkan su suna samuwa ne dalilin su barin Allah ne mutane ne suke rafkana ga barin Allah in mutum ya rafkana ga barin Allah kuma Allah zai bashi in Allah ya bar mutum ko dole ya shiga matsala amma in dai mutum yana tare da Allah kowane lokaci to duk waɗannan abubuwa sai dai yaji ana kuka amma shi dai Allah zai kiyaye shi wani zalika qultu shi yasa nace anni ra'aytu sharra kullahu dinan wa dunyan wa ukhran fi shirki billahi ni shewa yace ni dai a waje na ban naga dukkan sharri ya kare gaba ɗaya na sharri na addini da da da na duniya da yake samun mutum da na lahira gaba ɗaya hadawa Allah ne idan kace wani ne zai maka to shikenan mutum ya shiga matsala amma in ka yadda Allah ne zai maka shi Allah kullum mai yi ne baya gajiya amma in mutum ya danganta kansa ga wani yake ganin kaman wanne yake rike da rayuwarsa wani ne zai masa wani abu a wani waje a wajen wani zai samu to kullum yana cikin baki shike saboda wancan din ba zai biya masa bukata ba shi kuma Allah ya riga ya sallame shi tunda shi Allah dama da mutum ya fuskanci wani to Allah kuma ya rabu da mutum idan mutum yana so ya zama na Allah to ya fuskanci Allah wal khairu kulluhu fi adami shirki alheri kuma gaba ɗaya sana addini da na duniya da na lahira gaba ɗaya cikin rashin hadawa Allah da wani abu in dai ka sa Allah a gaba to ka sa ka hada dukkan alheri na addini da na duniya da na lahira wattihadil wijhati kuma da kadai ta fuskantan Allah din in ka fuskanci Allah to ka san Allah fa shi shi kare ka fuskanta kar ka yi tsammani a wajen wani ba abin da zai iya baka kar ka yi tsammanin samun tsira a wajen wani ba abin da zai iya tsiratar da kai amma in ka fuskanci Allah ka ka, mai da lamarin ka zuwa ga Allah to Allah zai baka kuma zai kiyaye ka daraba Allah masalan ubangiji ya buga misali rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yasawiyani masalaha ka Allah shi mutum wanda yake da mutane, mutane mabambanta waɗanda shi yana tunanin zai samu wajen wancan a wancan zai masa a wancan zai kare shi wancan zai kiyaye shi Allah ya ce yanzu wannan mutumin da kawai mutumin da ya sallama wa mutum ɗaya ya ce shi shi kaɗai ne kuma isasshe ne yanzu ya ce za su yi daidai in ka sallama wa mutum ɗaya mutum ɗaya ne zai masa komai da komai shine ka sallama wa Allah shi zai maka komai da komai idan ko mutum ya ce a'a bai sallama wa Allah ba to ya dinga kama wannan ya sake ya kama wancan ya kama wancan yau gobe wancan ya sallame shi gobe yau jibi wancan ya ya ya rabu da shi to haka mutum zai kasance to saboda haka mutum kar ya yadda ya kautar da kansa ko tunaninsa ko komai ɗinsa ne daga barin Allah tabaraka ta'ala wa alamu anna faidata sheki kas sahabi ku sani faidar kyauti jayin nan kamar ruwan sama take kamar ruwan sama ne ruwan sama kuma in ya zo ana tsammanin ai za a samu damuna ta yi kyau a samu yabanya mai kyau har aje a samu kaka mai kyau wannan shine faidar cewa tijani wannan faidar in ta zo riƙe ta za ka yi kai mata aiki tana da lokacin da za ta baka abin da ka shuka kuma ba za ta bayar a nan ba za ta bayar a nan din ma duniyan ma za ka zo ka huta ka wuce kowa abinda wani yake nema yana shan wahala bai samu ba kai sai ka same shi cikin kwanciyar hankali sannan a lahira kuma dama irin ka ake bukata wal mallubu min ha wujudul asmari la mujarradu qawil amdari ai abinda ake bukata a damuna in damuna ta zo kaka ta yi kyau ba wai ruwa ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba ba shi da amfani ba ba shi ake bukata ba saboda kai ta faidar ma in mutum ya karbe ta ya rike ta yana yin ta to ya samu sakamakon mai kyau gare ta wanzuru kayfiyata labi samarati fi halil basatini alhissiyati in kana ugul madari yumnil insana fi bustanihi an zalati alhashishi yace ku duba mana ku duba yanda lamarin neman abinci yake a cikin gona abinda ka shuka kana da bukatar sa yace wanda ma ido yake gani ka duba idan ka je ka shuka gona idan ka shuka gona sai ka barta sai ruwa ita zuba a cikin damana har aka yi kaka za ka samu wani abu ba za ka samu ba ba zai wadatar da mutum a cikin gonarsa ba an izalatin hashishi ruwan sama ba zai zo ya yi maka noma ba sai ka yi duk wasu ayyuka da za ka yi sai ka yi saboda haka ba za ka ce ni ba tijja ne kawai ka zai ka je ka zauna ba za ka yi komai ba ka ce wa a za ka tsira babu wannan ƙarya ne ka yi aiki wanda bayin Allah suka yi wanda suka kawo ɗariƙar in kai ɗan faida ne kai aikin wanda ya kawo faidar sai ibrahim radiyallahu ta'ala anhu tun da ya tashi daga shekaransa bai fi shekara 21 ba ya fara yawo a duniya sai ibrahim bai daina yawo ba har ya mutu shekarsa 75 to wannan shekaru 45 da hudu dina gaba daya shi yawo shi ya kare su kullum baya nan ya tafi waccan ƙasa in yaje ko ba abin da yake aikinsa ya musuluntar da mutane ya sa mutane a dariƙa ya sa mutane a cikin faida ya koyar da ya giggina makarantu aikin shehu kenan to kai mutum shi ya yashi shi dan faida ne ba abin da zai yi baya komai yana kwanciya shi ma kuma yana sai riski shehu da haka ake samun shehu ba zai yi ba shi yasa shehu yayi misali da gona idan ru ana ru aka yi ruwan sama sai mutum ya je ya shuka gonarsa sai ya dawo gida ya kwanta sai ruwa ya ta zuba ya sha a bana ana samun ruwa za a samu damana za ta yi kyau to bai je ya yi shuka ba bai je ya gyara ba bai yi komai ba sai da mutane suke ɗauka amfanin su sai je shi ma zai ɗauka eh akwai abin da zai taraka ma ba wanda yake so ba eh akwai abin da zai samu a gonar amma ba irin sa yake so ba to shine to kazalika albasatinul ma'nawiyatu yanda kuke ganin gonaki na zahiri haka gonaki fa na, na baɗinin ma na boyen ma haka suke mutum ya shiga ɗariƙa yana ta hidimar ɗariƙa yana ta ayyukanta ya zo ya shiga faida yana ta ayyukan faida idan ya girma wannan da wannan wannan kuma ya karbi ɗariƙar kuma yana wasa da ita kullum a cikin tajiri yake a jaddada min ɗariƙa saboda ya sake ta ya sake ta ya sa koma ya je tajiri ya ɗan yi kwana biyu kaɗai ya daina faidar ayyukan da aka bashi na faida baya yi to ya zauna to bari su girma ka gani in yaso suna sa'o'i idan suka girma suka kai wasu shekaru ba za ka daidaita su ba kai da kanka ba za ka daidaita su ba saboda mai saboda wannan hidimar da yayi za a ganta wancan kuma tunda kan shi yayi shi baya aiki shi kuma shi ma za a gane to haka fa tasawufu la taqumu bi niyyatihi illa bi tauhidi wal ibadati wa zuhdi wal wara'i yace shewa yace sufanci baya tsayawa don nayi niyya yanzu na zama sufi ai ba da niyya yake zama sufi ba a'a da kare ta Allah da kuma ibada da gudun duniya da kuma wato tsoron taba wani abu na Allah mutum da ya zama mai tsantsani ya zama mai ibada mai kokari wanda ba duniya ce a gabansa ba Allah ne a gabansa to wannan shine sufi amma wanda yake yake shi sufi ne amma ba ruwansa ayyukan sufancin baya yi ayyukan ibadan baya yi duk inda kuma dadi yake so yake a same shi a wajen to wannan fa ba sufi bane wa zuhud wal wara'u la yujadani illa bi mulazamati sabr idan ka ce maka kai gudun duniya to gudun duniyan nan fa ba zai yi ba sai da hakuri wani abun za ka ganci in ba ka hakura ba to ba za ka samu nasararsa ba sai ka hakura haka shi ma tsantsani ka zama ka fi kowa kusa da Allah shi ma ba zai samu ba sai mutum yana da haƙuri ka haƙura da wahalar da za ka haru da ita ka haƙura da wahalhalun ibadar da za ka yi ka haƙura da da zama da mutane ka zauna da kowa lafiya ba ka taɓa kowa ba ka cutar kowa ba ka yi kowa komai to da haka ake samun tsofanci dama ce tsofanci zuciyarka ce sai ka zuciyarka gaba ɗaya ka juye ta ka dawo da ita kan hanyar Allah zuciyarka ta dawo ba abin da take so sai abin da Allah yake so abin da Allah yake so nan in abin da zuciyarka take so ya dace da abin da Allah yake so shikenan kai sa idan kuma zuciyarka ma'ana abin da take so ya saba da na Allah to karbi da na zuciyar ka dawo na Allah to wannan da haka ake samun sufan shi fa sabran ala imtisal al-amri awamiri wa sabran ala ijtinabil nawahi lalle ayi hakuri abi umarshe umarshen Allah abinda Allah ya umarni nan ai haƙuri a bi shi yadda Allah ya faɗa shine za a samu nasara da natija kuma a yi haƙuri a kan nesatan abubuwan da Allah ya hana in Allah ya hana to mutum ya ƙoƙari ya ta nesatan abin da aka hana saboda zai ya samu nasara wa sabran alal makruhati mimma jarar bil maqadiru kuma ka haƙura akan abubuwan wanda rai ba ta so menene su abin da kaddara ta zo da shi wata ran kaddara za ta kawo maka rashin lafiya ya ka iya in ka ce ba za ka haƙura ba kai ta ihu duk ihun ka ba za a ɗauke rashin lafiyan ba sai lokacin ɗauke ta yayi Allah ya haɗa ka da wani matsi a wani lokaci matsin rayuwa kai ta shan wahala don kana ta ihu kana ta gaya wa mutane kana ta zuwa wajen mutane wa na rasa kaza don Allah a bani ba zai sa ka wadata ba a sai dai ka haƙura kai ta roƙon Allah kuma kai ta nema in kana roƙon Allah kana nema neman nan shine aikin da zai saka ka samu abin da kake bukata wajen Allah wannan to shine fa bi hadha tudil haqq haqqahu wa tastaslima li hukmihi wa tarda an lillahi fi af'alihi taklifiyyati wa ghayriha da wannan da hakuri kai hakuri ka Allah kai hakuri karka sabi Allah kai hakuri akan duk abin da Allah ya saukar maka na wahala wanda rai ba ta so in kana wannan hakuri to zaka ka bawa Allah haƙƙinsa kenan domin haka Allah yake so kuma ka sallama wa ka miƙa wa hukuncin Allah abinda Allah ya hukunta gare ka ka yadda saboda ka ka yadda da hukuncin Allah kai bawa mai rauni maka ce ka yadda da hukuncin Allah balle Allah mai karfi Allah kuma sai ya rike ka kuma zaka samu yadda daga Allah a cikin ayyukansa ana samu yaddan Allah cikin ayyukan da Allah ya dora wa bawa idan Allah ya ce maka kai kaza kai kokari kai shi ka bar kaza kai kokari ka bar shi to duk waje an aske ake samu yaddan Allah sai Allah ya yarda da mutum ran da Allah ya yarda da kai ka huta dama yaddan Allah ke nema inda Allah ya ce ya yarda da wane to fa magana ta kare na'am wa alaikum bi husnul zanni billahi wa bi ibadihi kuma ina horonku lalle lalle ku lazanci kyautata zato ga Allah kyautata zato ga Allah kar ka yi aiki na ibada kai ta tunanin an yi aikin na wannan za ka karbe shi ko ba za ka karba ba to ba za ka karba ba eh dama aiki shi Allah in kai masa abu to sai ka tabbatar ya karba sannan ya karba amma in dai mutum yana zaton to ko za a karba ko ba za ka to ba za a karba ba shi Allah ba zai karba baya son kokonto a cikin lamarinsa duk abin da mutum yayi yake kokonto a ciki to Allah ba zai yadda ba zai karbe shi ba sai mutum ya shirya kokonto ya tabbatar abin da yayin nan haka Allah yake so kuma Allah ya zai Allah zai bashi zai yadda da shi to sannan mutum yake samu yaddan Allah qala ta'ala ubangiji ya ce ya ayyuhal ladzina amanu tanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yantab ba'dukum ba'da ubangiji ya ce ya ku mutane ku mu'minai ku ne sashi yawancin zato zato kawai abinda kake zato baka tabbatar ba kawai ka hau kai kashe za ka yi ta hukunci a kai da kullum a kuskure mutum yake shi zato mafi yawansa ba shirme ne barna ne eh mafi yawan zato Allah ya ce inna bada zanni ismun wani daga cikin zato ba zunubi ne domin mutum za ka gashi kana ta masa wani irin tunani kana zaton masa kaza alhali ba haka yake ba idan aka gaya maka magana game da wani karka yadda kai hukunci ka nemi bincike ka tabbatar da wannan magana da gaske ne in da gaske ne manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutum yayi maka abu sai ake kake tunanin na farko da abin da zaka yi ka she kai ko da yayi yayi ka gani abin da ba daidai ba abin da zaka fara yi sai ka sai ka ce kai wannan wannan gaskiya ba wani ne yayi ba in har ya tabbata yayi suka ce kai wannan kuskure yayi wane ba zai haka ba kuskure ne kawai ya faru idan kuma annabi yace ka nema wa mutum uzuri guda 70 kafin ka hukunta shi duk abinda wani yayi maka ka kawo wannan uzuri kaga bai hau ba ka kawo waccan uzuri a saboda kaza yayi a saboda kaza har sai ka samu uzuri 70 duk ba su hau ba to nan ma ana so kai hakuri kar ka hukunta ka yi haƙuri abin ya wuce in ka yi haƙuri ya fi in ko ba za ka iya ba to nan ne za ka yi hukunci kuma in za ka yi hukunci kar ka yi hukunci fiye da abin da aka yi maka to wannan shi ne Allah ya ce wala tajassasu kar ku yi ta binciken mutane manzo Allah sallama yake cewa man tasabba auratin nasi tasabba Allah auratahu hatta yafdihu wa la fi qaridarihi duk wanda yake bin laifukan mutane wane yayi kaza wane yayi kaza wane yayi kaza Allah zai bibiye shi shi ma sai ya kunyata shi har tsakiyar gidansa. Shi komin gangantan abu, in dai mai bibiyan laifukan mutane ne, duk ƙaramin laifi sai Allah ya fidda shi kowa ya ji shi. Saboda mai saboda dama mai bibiyan mutane ne, wani ba shi da gaskiya, wani ba shi da kaza, wani ya yi laifi kaza, to shi mai wannan mai faɗan wannan, to shi duk ƙanƙancin abin da ya sai Allah ya tona shi. Amma idan mutum duk abin da aka gaya masa, sai shi ya mu gajiyayyu ne, balle ma wa yake maka wane yayi to yana ta korewa mutane yana ta korewa mutane duk laifin da ya sai Allah ya koya wannan laifin ko Allah ba zai tona shi ba duniya da lahira domin duk abin da mutum yayi a duniya Allah bai fallasa shi ba sai ya je lahira to Allah zai zai ce kai kaza amma tunda na rufe ka a duniya ban tona ka ba nan ko ba zan tona ka ba kaga duniya da lahira ba za a sayi mai laifi ne ba to amma in yana bin laifukan mutane wane yayi kaza wane yana yin kaza to duk karamin laifi sai a tona shi kowa ya sani in kowa ya sani kuma ya zama shaida ya zama shaida kuma fa lahira shi kana bayyana yake dama yayi kaza yayi kaza to shine Allah ce wala tajassasu ku daina binciken mutane kar mutum ya ta binciken mutane wane yayi kaza kai din baka laifi ne ai koi ma kowa yana da laifi ai to amma mutum kare ya dai bibi laifukan mutane ya sani shi ma da nasa idan mutum ya je ya samu wani yana ba shi da lafiya yana cike ya bata kayansa da najasa to kar mu fiye shi wani na kam ya ya zama haka to kai din baka da wannan najasa a cikin ka ne ka san kuma yanda Allah zai yi to manzo Allah sallama yace duk wanda ya samu mutum yana shan nonon kare sai mutumin ya tsaya yana wannan mutumin dariya annabi sai shi ma sai ya sha nonon kare saboda haka irin waɗannan kada mutum ya yarda ya shiga cikin wannan lamari zai bata rayuwarsa rayuwa so ake ta inganta so ake rayuwa ta zama mai haske so ake rayuwa ta zama mai kyau so ake rayuwarka ta zama lafiya lau tsakaninka da mutane shine zai tabbatar da lafiya lau tsakaninka da Allah duk wanda ba tsakaninsa da mutane ba lafiya to tsakaninsa da Allah ma ba lafiya kasancewar rashin lafiyar tsakaninsa da Allah ne yake jawowa a samu matsala tsakaninsa da mutane amma in dai tsakaninsa da Allah yana da kyau to tsakaninsa da mutane kuma zai zama mai kyau Allah ya ce wala yankan ba'dukum ba'da kada wani ku ya je yayi ta maganar mutane yana zagin mutane to duk mai zagin mutane shi kuma zagin sa zai zo idan mutum ya zo wajenka ya kawo maka laifin wani ya zauna kuka kuka gama magana akan wannan ka sani in ya tashi kuma laifinka zai je ya faɗa a gaba yanda ya kawo laifi wancan kuka tattauna haka zai ɗauki naka kuma ya je ya kai wani ko su tattauna da saboda haka kada mutum ya yarda da wannan wa alaikum bi majalisil khairi kuma cewa yake ina horonku in za ku zauna ku zauna gurare na alheri maimakon mutum ya je ya zauna wajen banza inda ake surutan banza inda ake aikin asha mutum ya zauna gurare na alheri inda ake ibada inda ake bin Allah, inda ake ambaton Allah, inda ake wa mutane nasihan alheri, mutum ya ta zama irin waɗannan gurare, saboda sai ya sa ɗaya da bi alheri. Domin waje duk abin da ake a wajen, shi waje kullum iri ɗaya ne, ƙasa gaba ɗaya haka Allah ya yi ta, iri ɗaya ce, amma gurare ne, mutane ne wanda suke zama a wajen suke mata wajen. Idan suka zauna a wajen sai waje ya ɓaci in ɓatattu ne, in masu kyau ne sai waje ya yi kyau. Idan aka gina masallaci, wajen me bambanci sa da gidan giya duk waje kan iri ɗaya ne amma masallaci saboda alheri yake ya masallaci sai sa fi kowa alheri ko yafi komai alheri duk wanda yazo masallaci alheri yake kawo shi in kaga mutum a masallaci dai ka tabbata ibada zai yi ko zai yi sallah ko karatun qur'ani ko zikiri gidan giya fa kowa ya je gidan giya ya san gidan banza ne to ba ba wajen ne ya baci ba a wanda abinda ake aikatawa ne ya bata wajen to shine فإن مجلس الخير يكفر ألفي ألف مجلس من مجالس السوء duk wanda yake zama wajen waje mai alheri yana kankare masa inda ya taba zama a wasu gurare miyagu to zai kankare wa mutum guraren da ya zauna har miliyan biyu idan mutum ya zauna waje miliyan biyu batattu sai je ya zauna waje ɗaya mai kyau zaman sa waje ɗaya mai kyau ne ya kankare wa ta gaba ɗaya miliyan biyun gaba ɗaya to shine وكذلك وذلك كما جالس العلماء بالله kamar dai guraren da malamai masana Allah suke zaune ko majalisin zikiri da inda ake zama ana ambaton Allah wal wazifati da inda ake zama ana karanta wazifa min babi ahra wannan kamar shi yafi komai li'annaha lazimatu laysat tadawu'at domin ai wazifa farilla ce ba nafila bace wa shartuha al jama'atu sharadin wazifa jam'i ne fa man fa'alaha wahdahu ka lam yaf'alha duk wanda yake wazifa shi kadai ya sani daidai yake da wanda bai yi ba sai sai aka ce idan mutum baya ya bar zuwa wazifa ba wani uzuri ba komai ya kwana uku bai je wazifa ba to ya sake karban dariƙar sa ya rabu da wancan dariƙar ya jefar to wa alaikum bi ilahil himmati fillahi kuma ina horonku ku ɗaukaka himmar ku a cikin lamarin Allah in dai aka ce wannan abu na Allah ne zai amfani to ka tashi kai himma sosai ka tsaya kai kaga kayi shi wa dalabin ziyarati fi kulli waqtin kuma ka nemi ƙari ma idan kai aiki na alheri ka gama to ka samu wasu ayyuka kuma na alheri kai ayyuka na alheri na farilla ka gama to ka nemo wasu na nafila wanda ba na dole bane kai tai saboda ka samu daukaka ka samu ƙarin daukaka da matsayi wajen Allah wa na'am fi kulli waqtin wa sa'atin duk lokaci da dukkan awa ya zama akwai abin da kake amfana tsakaninka da Allah akwai kuma abin da zaka zai fito daga gare ka ya amfani halittar Allah kar mutum ya zauna shi baya amfanin halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man yafau nas mafi fitin mutane mafi alherin mutane wanda yake amfanar da mutane idan mutum ya zama mai amfanar da mutane to ya zama mai alheri amma mutum ya zama baya amfanar da mutane shi kuma kuma ya zama ba shi da amfani idan mutum ya zama mai cutar mutane kuma ya halaka na'am نعم يجي قال لي قال الله لحبيبه الذي تولى تربيته وتعليمه بنفسه تعالى وبنجي تبارك وتعالى يا فدا ومسويين سا النبي كينان صلى الله عليه وسلم وان الله يجب ان شي تربيته shi annabi saboda Allah ya nuna wa mutane shine zai tarbiyanta da shi kowa tunaninsa yaro iyayensa ne suke masa tarbiya idan ya tashi da iyaye sai ce a wani zai samu tarbiya idan ba shi da iyaye sai ce to ba sai yanda wani ko tarbiyarsa za ta kasance ba to shi annabi da yake Allah ne zai tarbiyance shi tun yana cikin ciki aka dauki mahaifinsa kaga in mahaifi ne yake tarbiya to shi dai bai matar da mahaifin ba mahaifiyarsa yana dan shekara shida ita ma ta tafi shikenan kaga ba mahaifi ba mahaifiya saboda haka yana buƙatar tarbiya tarbiyarsa shi dama Allah ne ya jibin shi tarbiyatar da shi to Allah yana gaya masa fi awwali ma fi awwali ma nazzala alaihi farkon abin da Allah ya saukar masa shi manzo Allah sallama fi alamil hissi a wannan alam ta duniya da ake gani domin annabi sallallahu yana da halaye da yawa yana da wani hali shi daga shi sai Allah kawai wannan ba a maganarsa akwai hali da yake tsakaninsa da mutane shi ake magana kullum kullum in za a bada tarihin manzo sallama abin da aka sani yake faɗa lokacin da Allah yake annabi yake tare da Allah kamar yadda ya faɗa wani hadisi li waqtum ma Allah la yasawni fi malakun muqarrab wala nabiyyun mursalun annabi ce yana da lokaci tsakanin sa da Allah babu mala'ikan da ya san wannan lokaci duk duk kusancin sa manzo duk manzancin sa bai san wannan lokacin ba to wannan ba a magana sa tsakanin sa da Allah ne amma abin da ake magana abin da yake tsakanin sa da halitta da kuma bayyana sa a duniya da ya bayyana duniya mai dame yayi to anan ake faɗa nan kuma shi ake kwaikwayo din za ka kwaikwayi manzo Allah sallama to za ka kwaikwaye shi ne bayan ya zo duniya kafin ya zo duniya baka san halin da yake ciki ba to shine to Allah ya gaya masa a farkon abin da ya saukar masa a wannan alam na duniya Allah ya ce masa ikra kai karatu shine farkon Qur'ani gaba ɗayan sa abinda Jibrilu ya fara kawowa wannan kalmar ikra kai karatu kaga kenan karatu ya zama wajibi wa asrabihi ba da zalika bayan an saukar masa da wannan Allah ya yi masa Isra'i ya dauke shi da dare daga Makka ya kai shi har Baitul Maqdis ma'ana can cikin Isra'ila kenan a masallacin Qudus din nan daga nan Allah ya dauke shi ya kai shi sama wa arahu ayatihi Allah ya nuna masa ayoyin Allah iri-iri laqad ra'a min ayatihi al-kubra laqad ra'a min aya min ayati rabbil kubra wa tajallalahu bi kamaliz zati Allah ya bayyana masa da irin zatin Allah wanda kowa sai dai ya ji, amma annabi shi ya san Allah. Ya sa shi kaɗai ne ya san Allah, ba wanda ya taɓa ganin Allah sai sai sai annabin Allah sallallahu Manzo Allah shi kaɗai ya ga Allah. An tambaya Abdullahi bin Abbas shi manzo Allah da ya je Isra'i ya yi miraji ya ga annabi ya ga Allah. Abdullahi bin Abbas ya ce ya ganci ya ganci yana faɗa haida numfashinsa ya dauke. ra'a rabbahu haqqan bi'aynin wa suratin wa kullu siwa hadha wara'a wara'i duk wanda yake baka ga Allah gari yake ba ganin Allah la tadriku al-absaru wa yuriku al-absara wa huwa al-latiful khabir ba wanda yake ga Allah amma annabi Allah ya bashi wannan dama irin wannan damar kuma Allah yake ba wa mutane a aljanna su ga Allah idan aka je lahira za ga Allah saboda an dauka wannan hijabi to shine Allah ya nuna masa kansa da shikar zatin Allah wa adahu ilmal awwalina wal akhirina Allah kuma ya bashi ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe haka annabin yace har ma Allah wa zada lahu ala zalika Allah kuma ya ƙara masa haka manzon sallama yace Allah ya bashi ilimin farko mutanen farko Allah ya bashi ilimin mutanen ƙarshe kuma Allah ya ƙara masa akan ilimin mutanen farko da mutanen ƙarshe wa qala lahu ba da zalika bayan haka bayan duk waɗannan abubuwa sun faru a cikin Qur'anin dai sai Allah ya ƙara ce masa wa qur rabbi zidni ilman ba ya ce masa yi karatu ba duk da ya ce ba zai karatu bayan an saukar masa da Qur'ani amma bayan an saukar da Qur'ani Allah ya sake ce masa ka roƙi Allah ka ce Allah ya ƙara maka ilimi kaga shi kullum a cikin ƙarin ilimi tsakaninsa da Allah yake fa bi hadha ta'lamu da wannan zaka sani anna al-abd la man malahu fi hadati ma inda sayyidihi wa maulahu ka sani bawa ba shi da tsammani cewa ya kewaye duk abin da yake wajen Allah ba wanda ya sai faɗi haka ba wanda zai iya isa ya ce a ni duk abin da yake wajen Allah ina da shi babu ko kuma duk ilimin da Allah yake bayarwa na san shi annabi Musa annabin Allah ne mursali manzon Allah ne mai magana da Allah in ka cire manzon Allah sallallahu alaihi ba wanda ya taba magana da Allah irin annabi Musa amma annabi Musa yana wa'azi wani ya tambaye shi ya Musa yanzu a duniya wa yafi ilimi to sai ce shi yana cewa shi Allah ya ba kai bane ka je ka nemi wani bawa a waje kaza da waje kaza za ka same shi shi zai ƙara maka ilimi kuma annabi Musa ya tafi neman bawan ya je ya same shi suka fara karatu mataki uku kawai sai sai wancan bawan da aka ce koyar da annabi Musa sai shi masa ai ba za ka iya bina ba ilimi na ya wuce naka ya sallame shi to in dai annabi Musa bai kewaye ilimin Allah ba kuma sai wani bawa wanda suka yi zamani kuma wannan bawan ba wai annabi bane ma Khadiru ba annabin Allah bane to tunda ana taba ba akan annabcinsa duk wanda ake cewa wannan su ce annabi ne wannan su ce ba annabi bane to idan mutum a bashi ba annabin ba yafi saboda idan aka ce annabi ne in mutum ya inkarin annabi fa ya ridda to shine to sai Allah saboda ka ba wanda ya sai ce ya gama sanin abin da yake wajen Allah wa maulahu shine majibincin lamarin bawa kenan Allah wala ahada yasanni billahi ba wanda zai ce ni yanzu ko Allah bai min komai ba ya ishe ni babu bai isa ba Allah mawadashi ne kai kuma talaka ne ko yaya kake duk matsayin mutum duk girmansa in dai bawa ne sunansa talaka shi kuma Allah shi mawadashi ne shi dama haka yake mawadashi ne wa ya'lamu anna ma indahu baqin daniyin mutum ya sani duk abin da Allah ya baka abu ne wanda yake abin da abin da yake kadan ne kadan ne nan kan baqin ya sako amma da fanin maza ce yanzu abin da yake wajen waya lamu annan ma inda hukai haka afuwa mutum ya san abin da yake wajen Allah baƙin wanzashe ne shi abin da yake wajen Allah baya ƙarewa kuma da niyin kusa yake duk abin da yake wajen Allah kusa yake da kai kai bawan Allah ne Allah ne yayi ka duk abu na Allah kusa yake da kai in kaga baka samu ba baka nema bane kana nema zai baka saboda shi baya amfani da shi duk kukan da ake mutane suke ta yi dinnan ya shi Allah mawada shi ne yana da abin da mutane suke da abin da mutane suke nema shi Allah yana jibge abin yana jibge kuma Allah ba ba abin da zai da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen duniya gaba daya a tara su a waje daya kowa ya tuna duk irin bukatar da yake bukata ko ta kai biliyon nawa ya faɗe ta kuma Allah ya bashi take annabi yace wannan abun ba zai rage arzikin Allah ba ko da kamar yadda za ka sa allura a cikin ruwan teku, ka fidda alluran, ruwan da zai ɗiga a jikin alluran, abin da Allah ya ba mutane bai kai wannan ruwan da zai ɗiga a cikin allura ba, game da sauran arzikin da Allah yake da shi. Ta saboda ka duk abin da yake wajen Allah, wasan je ne baya ƙarewa, kuma kusa yake da kai, ka nema ya baka. Bal ma tallubu ma maka, ai abin da kake nema ba ka sani ba yana gabanka. Eh, duk da baka da ido ne, da kana da ido sai ka ɗauka. duk abin da mutum yake nema Allah ba ni lafiya ba ni kuɗi ba ni arziki ba ni waye waye ba duk abin da zaka roƙa wajen Allah ka sani in da ka fiskanci Allah abin yana nan a gaban ka sai ka ɗauka kawai wa ma haza tare da wannan sai ya ce fa inni ankum radin lalle na yadda da ku fi kasiri min al-awqati a cikin dukkan mafi yawan lokuta ku aikin da kuke yi yardaje ne wajen Allah saboda in ce wace aiki ya yarda da aiki to Allah ne ya yarda da aikin saboda shi ba ya yarda da aikin da ba na Allah ba fi amri zawiyati a cikin lamarin zawiya na yarda yadda kuke tafi da zawiyar ku wa amri aki wa akikum kuma na yarda da yadda kuke rike da dan uwana kuma dan uwanku shine Muhammad Zainab din wa fi wa fi amri jamil jirani kuma na yarda da ku da yadda kuke rike da dukkan makotanku da wanda kuke tare da su walaula ilmi bi annakum ta'maluna bi wasiyati lama arsaltuha ilaykum shi shi wallahi ba don na san in na kai na tura muku wannan wasiƙa za ku yi amfani da ita ba don na san za ku yi amfani da ita ne da na san ba za ku yi amfani da ita ba da ba zan tura muku ita ba amma na san in na tura ta duk abin da ta faɗa za ku yi amfani da shi thumma inni as'alu Allah tabaraka ta'ala ina roƙon Allah mai yawan alheri wanda madaukaki an ya kuza bi aidikum ila jami'i ila kamali ma'rifatihi Allah ya riko da hannayenku zuwa ga cikan cikakkiyar sanin Allah, cikakken sanin Allah, Allah ya ba ku cikakken saninsa, wai tawalla na Allah ya jibin shi lamarinmu, wai tawalla kuma Allah ya jibin shi lamarinku, ko wai tawalla salihin Allah shi yake jibintan lamarin bayinsa na gari. Wassalam, wa katawa Ibrahim nul Hajji Abdullahi, because na mu'idin, ya ce, wannan cewa Ibrahim ne ya rubuta wannan wasiƙa, a lokacin akosi yake ya rubuta wasiƙar, to shi ne ya aikawa mutanen Muhammad Zainab da kuma dukkan mutanen duniya da kowa da kowa da duk wanda wasiƙa ta ta riske shi kuma ya amfana da ita Allah ya samu ita amfana da abubuwan da suka riske mu daga wajen shewa alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين